أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
وإن سقم الجبل فوقهم كأنه ذلة كأنه ذلة وظنوا أنه واحد بهم كلوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون قال الله سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى يتي واذكر كتنا إذ نتقنا الجبل وأتأنا في قبل بيامنا إيمان بياني akan wasu halaye na banu isra'ila yadda suke da taurin kai da kuma a nuna wa mutane cewa in fa Allah ya so kowa ya bi shi sai kowan ya bi shi Eh, amma Allah subhanahu ya wata'ala ya kyale mutane ne kowa ya yi abin da ya zaɓa wa kansa shi yasa masu saba masa ba wai suna saba masa ba ne don sun fi ƙarfinsa Ah, tuna izra ta kanar jabala yayin da muka daga dutse rafa ana muka daga shi min asirhi daga gindinsa aka wato tumbuko shi aka daga shi faukon akan banu isra'ila ka annahu zullatun kai ka ce lumfaci sadifatu kai ka ce lumfaci wai kullum ma azallaka shine da abin da ya rufe ka zullatu duk wani abu da ya rufe mutum wazannu suka dauka aikano suka tabbatar annahu wakiun bi cewa ba makawa dutsen nan fado musu zai sa'irun bihim zai fado musu ne riwadi lahiya mu ne dan Allah ya musu alkawarin cewa za fa a sako musu dutse aka illa mai kafa zuwa kamar taura in ba su yadda sun karɓi hukuncin hukuncin da a taura ta kunsa ba wa kanu a bauha da can sun ki yadda su karɓi hukuncin hukuncin a taura da suka liha saboda ta yi musu nauyi suna ganin hukuncin hukuncin nan sun musu nauyi fa kabilu karha da aka daga dutsen za a sako musu aka dole suka ce sun yadda sun karba wa kulna lahum muka ce da su zu ma ataina kun bi kowai kurki abin da muka ba ku shine a taura a taura nan da aka aiko muku da ita ku ruko da ita ku ruko da ita duk karfi kuwa bi jiddin wace hali da tsayawa tsayin daka da matukar kokari wasu kuru ma fi ku ringa tuna abin da yake cikinsa ta yaya ake tunawa ba wai zara karantawa ba a ringa karantawa ko yaushe a bil amali bihi a tsaya a yi aiki da shi ta fuskar tsayawa a yi aiki da shi lalafu ta takun ko dai ku kwa kiyayi gaba ihal ahmali munanan ayyuka faharu sajidina ala hajibihim al aisari suka fadi suna masu sujjada bisa gilarsu ta hagu yanzu runa bi ainihin liyumna suna duba da idansu na dama tsaraka min su bodihi don tsoro daga dutsen ya fado musu waɗamma zakara na ƙarar yahudul ahadul hasa bihim yayin da ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci irin yadda yahudawa suka warware alkawari wanda yake banta da su alkawarin da allah ya rika a gare su musamman a da dafa homin nisa gila'ami ubangiji sai mai masa da alkawari wanda aka ɗauka a kan barke ɗaya banu adam wanda ba wani a cikin banu adam wanda ba a ɗauki wannan alkawarin a kansa ba kowa allah ya riki wannan alkawarin gare shi sai alamin zari tun ana alamin zari فقال من سبحانه وتعالى إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين واذكر كتنا إذ أخذ وقتن دا حين أخذ ربك إن أبنين خيرك من بني آدم تغتير بنو آدم من ظهورهم daga bayan su badalu min ma kamar wato min zuhurin badali ne daga min bani adama zuriya ce miyar ki ƴaƴansu aka fitta ƴaƴa duk wanda duk za a haifa har zuwa tashi alƙiyama sai da aka fito da shi dan a harja ba ruhun min sulbi adama ubangiji ya fito da sashen su daga zazzan annaba adam nasalan ba da nasalan haihuwa bayan haihuwa a haya'a suna rayu in su kabil masami daga kafofin hudojin da iska ke shiga kanawi ma ta wala dole kamar yadda yadda za su hayyafa nan gaba kazar kamar kiyashi bin umar wannan ya akunni a dutsen numan yau mai arafa yau mai arafata a ranar arafa wani saba lahum da la'ila Allah ya kafa musu hujjoji ala rububiyyati ne bisa zama wasa ubangiji wa rakkaba fihim aqala ya hawa da hankali a cikin su suka zama sun gane abin da ake nufi sun gane abin da ake ciki wa ashhadu Allah shaida da su ala amfin ga kawunan su kala yace da su alastu bi rabbikum ashe ba ni ne ubangijin ku ba kalu bala baki ɗayan halitta baki ɗayan ɗiyan adam kowa ya kama amsawa bala bala haka ne ya ubangiji kai ne ubangijinmu kai ne ubangijinmu an tarabuna kai ne ubangijinmu ba tsaro bi zalika shine malamai ke cewa a nan da Allah ya tajalli ga halitta ya tambaye su suka rasa wata amsa ta dace su bayar ga Allah sai da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce bala shine wa yau alastu sara a kamula kullum da kauli bala walau la hula tabu ba ka rubi zalika suka yi furci da wannan binulki suka yadda da haka ta fuskar faɗa da bakin su zalika lalin hali ba wai da zancen hali ba inda zancen hali ne ai koyaushe halitta tana shaida wa Allah cewa shine ubangiji duk wata halitta koyaushe tana shaida wa Allah cewa shine ubangiji amma wannan bilisanil hali ne bilisanil hali wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid ah waltazamu suka lizinci haka wa alama Allah sanar da su annahu sai asu rusula ilayhi cewa shi da sanin zai aiko manzanni zuwa gare su muzakkirata suna masu tunatarwa li hazal ahadi ga wannan alkawarin suna masu tunatar da su da wannan alkawarin kala ibn al-arabi ibn al-arabi yace wa hal zarrat suwilat bi suwalil insani am la zarrorin nan an suranta su suran mutum ko kuwa lam yabluguna dalilun fi zalika ban sami dalili ba a cikin wannan ban mu samu dalili ba akan haka wa harajam ila zuhuri haya an kabar al'arwaha sun rundu amwata kuma da za a mai da su bayan iyayen nasu an mai da su ne suna da ransu ko ko sai da aka fara karɓar rawukansu sannan aka mai da su bayan an riga an zare ran daga gare su wa huwa zahiru wannan shine zahiri a ce sai da aka ɗauke ransu sannan aka mai da su din ya sa ala da dihim ilal arri ya fi bisa yadda ake mai da su ƙasa kaga inda Allah ta dalil na halaka naku ku biya da idukun za mai da su dun sai an zare ran nasu ake mai da su wa raja'at al arwahu ila haythu kan raukan ta koma inda take kazzar rafi kamar ka ce kwayar zarra ka suka ce shahidina sun shaida ala musina bisa kawunan su wal shadu shaida wanda suka yi abinda yasa Allah ya shaidar da su karahata an ta koma dan ba a son ku zo kuna cewa yau mai kiyamata a ranar kiyama ina kuna an haza gafil ai mu mun kasance rafkanannu daga wannan tauhidin daga wannan kare ta Allah da muka na na alifu ba mu sani ba wala ita ba alal gafil wanda yake ko rafkanan ne ai ba a raraukarsa ba a cewa ya yi laifi wanda yake cikin ganewa ya yi ba daidai ba shi ake cewa ya yi ba daidai ba amma wanda yake ya rafkana wannan ai ba a raraukarsa sai zama a cikin bayan Allah akwai waɗanda Allah yake sanar da su ko wato ya ba su zurfin fahimta da ganewa wani abu duk da ya faru bai rafkanar da su daga wannan matsayin ba har a yanzu sai ya zama suna tunace da irin yadda suka tsaya a wannan matsayi da irin yadda suka ba da amsa ga Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da suke suna duban wannan amsar da suka bayar ga Allah tabaraka wa ta'ala tun farko cewa ga ka ka tsaya gaban Allah ka ba da amsa cewa ka da Allah ne kaza Allah ne mai tafi da komai naka Allah ne kuma ai yanzu ba daidai ba kuma a same ka kana wata shamfoliya ta daban ko na wanda kamar ba a riki wannan alkawarin da shi ba aw ta qulu aw ta qulu inna ma ashraka aba'una min qawl wa kunna dhurriyatan min ba'dihim أفتهلكم فعل المبطلون aw ta kulu kada ku dawo kuna cewa inna ma ashraka aba'una da dai mahaifanmu ne suka yi shirka min kaulu tun da can kabilina tun kafin mu wa kunna zuriyatan min ba'dihim mu ko mun zo ne a matsayin 'ya'ya bayan tafiyar iyayen walam yafa'ana illa al-iqtida'u bi ba mu samu wata dama da ta rage mana ba sai ko a ce mai koyi da su ya zama damar mu ita ce ta mai koyi da su magabatan to kada ku zo ku faɗa haka a an faɗakar da ku tun a alamun zare an tunatar da ku cewa ga yadda lamari yake shi yasa a ce kun yi koyi da wani ai ba to yi aiki da tunatarwar da aka yi muku ba a fato rukuna ku ce yanzu Allah ka halakar da mu bi ma fa'alal mubdilun da abin da mabannata suka aikata min aba'ina ko daga mahaifanmu bi tasisul kufri da kafa kafirci min aba'ina aha ba min abna'ina ba ko uba da kun san min abna'ina fa min aba'ina ne gyara ne a wajen ba ne min aba'ina mun mun san ce yake banna ko min aba'ina daga magabatan mu bi tasisul kufri ta fuska hasalatar da kafirci almana abinda ake nufi la yasduhul ihtijaj bi zalika kafa hujja da wannan ba zai musu imkani ba ma sharifin ala amfihim bi tauhid tare ko da cewa sun shaidar akan kawunan su da kadaita Allah wa tafkiri bihi tare da cewa an gargade su an tunatar da su da shi ala lisani sahibil mu'jizati a harshen ma'abocin mu'jiza manzo sallallahu alaihi wasallam manzannin da suka zo sun zo ne don su tunatar da bayi wannan alkawarin da ke tsakanin su da Allah لأنه قائم domin ya tsaya makamin kirki fin nufusi a matsayin cewa da a ce ma bawa yana tunace da shi a zuciyarsa kamar abu ne wanda suke tunace da shi a zukatansu waka zalika وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون irin yadda aka yi wannan tafsirin aka yi bayani dalla-dalla akan abin da ya faru kazalika ai misla haza tafsili irin wannan tafsilin da aka yi albaliji wanda yake aka yi inda ya kai a wajen fasaha lima ta kaddama ga abin da ya gabata min almisaki na daga alkawari wa gairihi da waninsa to haka ma nufassilu laya nake rarrabe ayoyi nubayyinuha nake bayyana ayoyin da daidai da daidai wala allahum yarji'un ko dai su sa dawo an takalili daga rataya da wani su ce abinda suka tarar iyayensu na kai su ma kai za su zauna ko da ba daidai ba ne wata ba ilbadiri da bin abinda ba gaskiya ba ko dai sa dawo daga bin abinda ba gaskiya ba ko yaushe an wa mutane bayani don su bar bin duk abinda ba gaskiya ba watulu alaihim واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam watulu alaihi ka karanta musu ala bani isra'ila ka karanta bani isra'ila na ba allazi atayna fa ayatina labarin wanda muka bashi ayoyin huwa ahadu ulama'i bani isra'ila wannan ɗaya ne daga cikin malaman banu isra'ila bal'amu bin ba'ura sunansa bal'amu dan ba'ura roke ilma ba'ari kutubillahi an hore masa sanin sashen abin da allah ya saukar a littattafansa ta sunfi ibrahim da matakaddun annabi ibrahim san salah minha amma a maimakon ya tsaya ya riko da ayoyin ilimin abin da muka bashi sai ya zare jikinsa daga gare ta bilkufuri ta fuskar bin kafirci wadda ya ala musa da mummunan addu'a da ya ga annabi musa lamma a kabala ila qaumihi bil gazwi yayin da annabi musa ya fuskanci mutanen bal'amu da yaki wa uhdiya ilaihi mal shi bal'amu aka kawo masa dukiya iliminsa saninsa da littattafan da Allah ya saukar a baya ya nuna masa cewa lalle annabi Musa akan gaskiya yake amma kuma ga duniya an kawo ya bari duniya ta kubuce masa ya gaba ya bari duniya ta kubuce masa ba sai addu'a akan annabin Musa fada'a shi yasa ya addu'a mummuna akan annabi Musa da mabiyansa fan qalaba alai addu'ar tasa sai ta dawo gare shi wanda la alisanu harshen sa ya zare ala sadani bisa kirjinsa ya zazzago ya dawo kirji ake cewa a koyaushe ba a rasa ire-iren bal'amu dinnan ko magadansa wanda yake Allah ya sanar da su wani abu na daga ilimi amma akan duniya inda za a kawo musu duniya sai su jingine ilimin da Allah ya ba su su koma nema wa masu neman duniya duniya ko su ringa nema musu mafuta ganin abin da za su ba su na duniya ya sa koyaushe ba wai bal'amu ɗaya ba ne a yana da magana ya samu masu tsayawa irin wannan matsayin wanda za a ba su ilimi amma su zare jikinsu daga su yi aiki da ilimin ta ba ku shaida me ya kawo haka me ya kawo natijar haka sai shaidan ya riske shi a darakahu ya riske shi fasara kare na ya zama abokin zamansa na ma an faɗa duk wanda ya bar tunatarwar da aka yi masa ko ya bar ambatan Allah to ai shi kenan da abin da ya rage sai ko a haɗa shi da shaidan ya zama tare za su yi ta rayuwa wa man ya sha zikirin rahmani نغير له شيطانا فهو له قرين وانهم ليسدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون فكان من الغاوي اذا مو daga wanda suke batattu awali na batattu wa fi qissati bal'am riwayatun kasiratu akwai riwayoyi masu yawa a game da qissar bal'am din nan la yasuhu isnaduha amma dai galibin ta isnadin duk da ya zo da ita ba ingantacce bane ba tabbatacce bane ولو شئنا لو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فأقص القصص لعلهم يتفكرون walau shi na ubangiji ya ce damun su zarafa ana damun daga shi lamana zirin ulama zuwa darajar malamai zuwa darajojin malamai biha da wannan wato da ayoyin namu bi an nuwa suka lil amal ta fuskar ne masa gam da katar ga tsaye tsaye aiki da ayoyin wanda ya aiki da iliminsa to shine malami a hakika wanda bai aiki da iliminsa ba to ai wannan haƙon majahili da shi ko kaɗan ba malami ba ne mal ilmu illal amal bihi ba wani abu ne ilimi a tsaya a aiki da shi in ba a aiki da ilimi ba to ba ilimi ba ne walakin na a halar da ilal ari sai dai shi ya karkata mala ya karkata ilal ari zuwa duniya abin duniya ya zo ne masa ido ya ga yaushe zai tsaya sauraren na lahira ga na duniya mazagauci ya rikon shi da duniya ya karkata zuwa duniya wa shahawata ya da sha'awata sha'awanta wa duniya kulluha hiya al'aru duniya gaba daya ita ake kira a kasa isiyar mudunu wal rayabu wal ma'adinu wal nabatu lazi yu'ashiru domin ita kasa ita ta kunshi garuruwa manya da alkaryo da ma'adinoni da tsirrai a abubuwan da ke fitowa a kan ƙasa wanda ake rayuwa da su wata ba hawa ya fi son zuciyarsa fiduwa ke ilaiha a cikin kiran da yake zuwa ga duniya bi isa riha ta fuskar fifita ta wasu rayu kaumihi don duk wanda yake fifita duniya a kan layira ko da ma bai ce da mutane ku bi duniya ba ai kamar yana kiran mutane ne zuwa ga duniya domin kai baka ce ka karkata ga duniya mutane su ganka kuma wata ce su ba za su karkata ga duniyar ba ai aikin duk da kai kamar kana gayyatar su ne zuwa duniya da wasu ra'ayi kawai da neman cewa mutanensa su yadda da shi neman mutanensa su yadda da shi koyaushe mai hankali abin da ke gabansa ya nemi yaddar Allah in ya sami yadda Allah to di yaddar ma wanda ya rasa ai ba komai amma ba a kyale ta yaddar Allah ya dawo yana kokarin ta samun yaddar halitta ba ai wallahu wa rasuluhu wa haqqu an yuruhu in kanu mu'minina wanda irari da kau da kai an mukutar al'ayati daga abinda ayoyin da yake karantawa suka yi hukunci da shi fawar ra'ana wannan ne ya sa muka kaskanta shi da isa da hilfaniya alal baki don ya fifita abinda yake kararre bisa abinda yake wanzaje ya fifita na duniya wanda yake kararre ne ma inda kuma yan faɗo bisa abinda yake wanzaje shine na lahira abinda ke wajen Allah ba inda lahi baki amma saluhun yanda za a kwatanta shi wa halu lasisa da halinsa kankacciya kai masalar kare kamar kare ne ka hali kamar halin kare ne in za a kwatanta shi to ba shi da abin da za a kwatanta shi da shi sai kare in ta hamil alaihi shi kare halinsa shi ne in kai ɗauki a kansa da darduwar zojiri ta fuskar korarsa da tsawatar da shi yalhar sai ya ringa fito da harshe ya larisa sai ya ringa fito da harshensa au in ta turo ko in kuma ka gyare shi yalhar shi dai haka din zai ya ra'afi fu'adi me ya jawo haka raunin zuciyarsa wala ta ruhu min alhawa da kazalika sauran dabbobi duk ba sa irin wannan ɗabi'a waka zalika ralalu hakan nan batan fil mushabbai a cikin shi mushabbau shi ne shi bal'amu la zama ko ya lizince shi yana nan a cikin bata mujiza amla an masa gargade ko ba a yi masa gargade ba wanda Allah ya nufi da shi da an masa gargade da ba a yi masa gargade ba duk ɗaya ne shi a wajensa التشبيه في الورع والحساب yasa kamanta wadda aka yi dangane da nuna ɗaskanci ne da wulaƙantuwa zalika sallu babu da zai kan zarfi atina wannan shine kwatancin da yake ya bi duk mutanen da suka karanta ayoyin Allah duk wanda ya karanta ayoyin Allah yake yarda da ayoyin Allah to matsayinsa kamar kare ai kullum man kazar bi ayatin lahi ai duk wanda yake ya karanta da ayoyin Allah haza masalu wannan shine irin kwatancin da za a yi masa fa huwa rallon fi kulli hali shi batacce ne a kowane hali daga susil kasasa ya rasulullah ka ringa bayyana wa yahudawa irin wannan kissoshin ba ma yahudawa ba dukkan ma mutane a ringa bayyana musu irin wannan kissoshin alalahuri hazar kasasa ka bayyana wa wannan kissoshin lalata karuna ko dai sun sa tunani fayominuna su yi imani ko wayanda suke ganin su masu ilimi ne su gane fa cewa ilimin su ba shi da wani amfani matuƙar bai dora su akan su ji tsoron Allah ba da ilimin da ba zai dora ma abokinsa kan ya ji tsoron Allah ba har bai amfanar da shi ba cutar da shi ya sa a matsala ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون misali mutanen da suka karyata da ayoyin wannan misali bisa ya yi muna ya yi muni bisa ya yi muni kwarai a matsayin misali ya yi muni kwarai a matsayin misali wato shi sa'a din ya rafa an ci fa'ili ne mustatiri wujuba wanda shi tamizin yake fassara shi shine masalan dinnan tamizin nan yake fassara shi kama an ce sa'al masalu masal amma wasu suka ce ba wajibi ba ne fa'ilin ya istitari ko akwai wanda suka ce wajibi ne irin wannan fa'ilin ya istitari tunda bai halatta a hada tsakanin tamizin da fa'ili ba akwai wanda suka ce a ba wajibi ba ne ai an waito daga larabawa inda yake sun hada tamizin da fa'il can yadda ibn malik yake faɗa a alfiyarsa wa jam'u tamizin wa fa'ilin zahar an hu hilafun an hu muqaddis takas wa jam'u tamizin wa fa'ilin zahar fi khilafun an hu muqaddis takar ko misalin mutanen da suka karanta da ayoyin ba da ilmin biya bayan ku sun san da ita to irin wannan a ce mutum Allah ya hore masa ilimi na gaskiya amma ya ki tsayawa ya bi gaskiyar ya ki tsayawa bi gaskiyar sau da kafa ai wannan abu ya yi muni kwarai ya yi muni kwarai sai a ce har gwamma wanda bai sani ba har gwamma wanda bai sani ba wa musan kanu in bin ayunan namu kar su ɗauka sun cuce mu da komi don bawa biyayya ga Allah da ya rage Allah da komi ba ma za yaro ruka wa huwa asin au yufi duka wa hawa da'i yadda alibin wafa yake fada ma za yaro ruka wa hawa asin au yufi duka wa huwa da'i mutum me zai kare ka da shi don ya tsaya ya tsaya tsayin daka a wajen biyayyaka da bauta ma in duk mutanen duniya in duk halitta gaba ɗaya za su haɗu su bauta wa Allah cikakkiyar bauta wa tsakanin Allah da kome ba kamar yadda inda za su haɗu su saba masa duk wani sabo ma ba su rage shi da kome ba kowa ya bi kansa yawa kowa ya saba kansa yawa shi ne wa amsam kamar zuruna kawunan su suka zalunta bi ta kazibi da karyata wadda suka yi من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون man ya adilla wanda Allah ya shirya fahuwar mota da shi ne mai karɓar shirya wanda Allah ya nufin shirye shi to shi ne zai aga ya karɓi shirya wa man yurli wanda Allah ya ɓadda shi kuwa faula fa wal hasil wannan shi ne ta su ne tababbu kar bayani limamara wannan kamar ƙarin bayani ne ga abin da ya gabata a baya wala kar zara'ana ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم ولهم آذان يسمعون la ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون a ubangiji ya ce wala kazzara ana ta aima maki nan cewa ana ta gargadin bayi amma da yawa daga cikinsu ba jin gargadin suke ba saboda daman ai makomarsu allah ya kaddara makomar wanda ba su ji gargadin shi yasa tun da yake haka ne ko ba da za a su ji gargadin wala kan zara'ana ubangiji ya ce hakika mun halicci zara'ana alhamdulillah dauri ne akan ta ko muna musa kamar fata ta kan nu a ran sai ta koma kan alhamza ko sai fata ta nu ta nunin ce ka ta nunin ta nu gudan ce ta koma kan nu- nu- alhamza wala kan zara'ana hakika halakana mun halicci da jahannama kasiran da jinulin da yawa daga aljanu da mutane ga wutar jahannama kuma ahalun dare su ne ma'abuta da wanda yake an riga an yanke zuciyarsu banda ba Allahu alaiha bi kufrin fala yu'minuna illa qalila wanda da Allah ya yanke ga zuciyarsa to fa bayan da za a yi gaskiya duk irin yadda ta fito ta shige ta ba za ta yi gaskiya ba za ta yi gaskiya ta ke shige wannan zuciyar ba alladina qala alaihim kalimatul azab wanda kalma azaba ta wajaba akan su Ah, wa- wato lahum kulu su wa'annan wanda aka halitta don wutar jahannan wanda suna dewa cikin aljanu suna dewa cikin mutane Ah, a ranar lahira ake cewa ubangiji zai ce da annaba adam ka ware a cikin zuriyarka 'yan wuta sai annabi adam ya ce ya ubangiji suwaye 'yan wuta nawa ne 'yan wuta a cikinsu a ce duk cikin mutum dubu kawari 999 ɗaya ne ɗan aljanna ɗaya ne tak a cikin dubin ɗan aljanna shi ya sa lallai an halki dewa yan makomarsu ta zama wuta lahun kulo suna da zukata hukurun hankula la yafqahuna biha amma ba sa ganewa da su wannan hankulan nasu hankulan nasu ba sa sun gane ba alhaka ba sa gane gaskiya walau mu'ayin suna da idanu la su nuna bihar da la'ila ba sa duban dalilai akan samuwar Allah da cewa Allah shi kadai shine lalle akan kowa ya bi basara ake ba duba na yin isna walau mu'azan suna da kunnuwa da su ma'una bi hal mawa'iza ba sa jin gargaɗe da kunnuwan nan sama ta daburin wacce a na lura da gargaduwa ula'ika masu wannan sufa da aka ambata kalan ani da su da dabbobi duk ɗaya fi adamin fiki a cikin dangane da rashin fahimta wal insari ko ganewa lil'itibari ganewa ta isna wal istima'i ko sauraro ta daburi dan a tsaya a lura da abin da aka saurara au fi anna mashairahum ko kokamancinsu su da dabbobi dangane da cewa tunaninsu da jinsu gaba daya mutawajjatun ya fuskanta ne ila asbabi ta ayyushi zuwa sababin rayuwar nan ta duniya kome nasu tunaninsu ya kare a kan duniyar nan ba sa tunanin da ya ƙetare ko ya haura duniyar nan makasuratu alai an takaita tunanin nasu da jin nasu akan wannan rayuwar duniyar kullum hanyar su ne duniyar za ta kai to a shi kenan ba komai ma shi ke ba ba ba su damu da shi ba matukar dai duniyar za ta kai bari mu a barkan ma aiko hamma gwamma dabbobin da su su suka fi bata daga dabbobin min al'anami fiye da dabbobin da ana ta lubu na fi aha wata rufin rariya domin dabbobin suna neman abin da zai amfane su suna gudun abin da zai cuce su ga ta jihadiya matukar kokari matukar iyawansu ba ha'ula'i su ko wannan ya kadumu na alan nari suna gabata ga wuta suna hakkewa wuta mu'ana da ta fuskar taurin vertical masaliya me yasa aka ce suna hankewa wuta ta fuskar haɗuwa hanyoyin wuta ba ilimi tare ko da sun san cewa wannan hanyoyin da suke haɗarwa suke shigarwa hanyoyi ne da za su sada su zuwa ga wuta wula ka burga kai lalle masu wannan zufar su ne waɗanda suke rankadannu alkamilu na filga falati wanda sun kai inda suka kai a wajen rafkana
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ولله الأسماء الحسنى سنة كاوى وسنة بتجا الله التسعة والتسعون ولا تسعين ترى alwaru da bihal hadisu wanda hadisi ya zo da ita hadisi ya zo da faɗar adadin a buhari hadisi tabbatacce haka da ma muslim ya ruwai am tirmizi tirmizi kuma ya ruwaito hadisin ma da ya ayyana sunaye ya faɗi sunayen da daidai da daidai har guda casa'in da tara wal husna husna din muwannasul ahsani muwannasun ahsani ne li'annaha tadullu ala ahsanil ma'ani me yasa aka ce sunayen nan na Allah kyawawa ne domin sunayen nan suna shirarwa bisa mafi kyawun ma'anoni faɗo biha ku roƙi Allah da sunayen nan sammohu bi tilkal asma'i sammohu ku ambace shi da wannan suna allati samma biha nafsahu wanda ya ambaci kansa da ita aw sammahu biha rasulu ko manzo ya ambace shi da ita wato sammahu jawada ku ce jawadu ne don haka ya zo la sahiyar ta ku ce za ku kira shi sahiyu duk da cewa ma'anar jawadu din shine dai ma'anar sahiyu amma tun da sahiyu bai zo ba wa alima ku kiransa alimu ku ambaci Allah alimu tun da haka ya zo la akila kan ku ce za ku ambace shi akilu shi yasa wato zancen da yake abin zaɓa kenan wajen malamai yadda mai jauhar ta tawai da yake faɗa wa hira an na sumahu tauƙifiya ka zan sifatu fafazin samiyya wannan ne yasa imam malik ya tsananta a irin nan duk wani suna ma da za a ambaci allah da shi in bai zo a hadisi tabbatacce ba wanda yake shi imam malik yake ganin ingancin su sai ce bai yadda ba kamar irin su hannanu su mannanu imam malik yana ganin ai ma ba a mace Allah nanu ko mannanu ba duk da cewa hadisi ya zo da haka amma hadisin imam malik yake ganin to ai ba tabbatacce ba ne me yi naka ka ambaci Allah da sunan da bai zo gare ka cewa Allah ya ambaci kansa da haka ba ko manzon Allah ya ambaci Allah da haka ba in aka ce me yasa in Allah zai da kai tambaye ka me yasa ka samu wannan sunan na ambaci kaina haka ne ko ka fi ni sanin kaina ko manzo na ya fi ya ambace ni da haka kawo kafin manzon na wa sanin na ya za ka ce ya sa shi ma malikin wato hatira an na sumahu tauƙifiya ka zan sifatu fafazin saniyya awul muradu ko ko abin da ake nufi da udu'uhu akan saki da a ana nufin sa'ala akan saki da a ana nufin abada ana nufin akan saki da a ana nufin samma ko abin da ake nufi fasalo da ya kuruke shi da wannan sunayen wa ƙulu ku ce ya rahi murhamna ya raza kunzu guda ya hadi hidina ya ubangiji mai rahama kai mamu na rahamata ka ya mai azurtawa ka azurta mu ya mai shiryarwa ka shiryar da mu wazarun lazina ku kyale wa yannan yulhiduna da suke kawo banna ya miluna Allah ke suke karkata da gaskiya ke asali a gaban sunayen Allah fi tasbiti da cikin ambatan Allah bima la tauqifa fi da abinda ba su ganshi ya zo a nasi tabbatacce ba da kawai al-ajlad kamar yadda wasu a cikin wawaye suke cewa ya abal makarim ya abal rashi suna nufin Allah a wasu shiga shi asba'i alihatin asba'i wanda ke sabo sunayen iyayen gijinsu da sunayen Allah kallati min Allah kamar yadda suka sa gunki latu wanda sun ciro latu din ne daga sunan Allah Allah wal uzza min al aziz ko suka sa wani gunkin sunan uzza daga sunan Allah aziz wa manata min al manani ko ko suka tsago manatu daga mannanu ai la tuwafikum alai ai kan ku dace da su akan wannan Maulan mu shau Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala mu yace yana daga ilhadi a sunayen Allah. Sunayen Allah da ake rafa abdu zuwa gare su ake za a dauke abdun a ringa kawo sunan Allah a kira mutane da haka. Kama a ce wannan Abdul Qadir ne a ringa ce masa Qadiri. Maulan mu shau Ahmad Tijjani yace ai haka ma fita ne daga addini domin ilhadi ne ai shi bawan Qadiru ne ba shi ne Qadiru din ba. Yasa ka kira kira shi gado aika yi ilhadi shi bawa ne na gado ko a ce abdulaziz a ce azizu azizu abdulaziz ne sai ji zauna da sannu za a yi musu sakayya fi lahira ke a lahira da za a maka nuya maluna sakamakon abin da suke aikatawa wannan ma zakara yayin da ubangiji ya ambaci annahu halaka da ya fatan cewa da tosu linnali dan wuta zakar annahu halaka ayran lil jannati ummatan adina bil haqi ya sai ya ambaci cewa ya halicci wasu al'umma ya halicci al'umma masu cirewa da gaskiya dan aljanna kuma bi kaulihi da yace wa min man halakana khalaqana ummatun yahduna bil haqi wa bihi ya'dilun wannan man halaka na ummatu to kai al'umma cikin wanda muka halitta ya haduna bil haqi da suke shirya da bayan Allah da gaskiya wanda ya adilu ne shi kuma suke hukunci ko yaushe ana kokarin a dora mutane akan abin da yake gaskiya ne kuma a dora su ta fuskar amfanin da abin da yake gaskiya su daiwa akan samu wanda haƙƙinsu su dora mutane akan gaskiyar ga masu zinga kokarin dora su ta bin hanyar da ba gaskiya ba wanda shi ma wannan ai ba daidai ba ne shi yasa za a yi shari'a ilal haƙƙi to ya zamo bil haƙƙi ne bil haƙƙi ne wato ilal haƙƙi alhidaya ta kunu bil haƙƙi ilal haƙƙi ana shiryarwa ne ta fuskar bin hanyar da take daidai zuwa abin da yake daidai ba a ce za a shirar zuwa abin da yake daidai ta fuskar hanyar da ba daidai ba ko kuma a ce za a yi shiryar da hanyar da take daidai amma a ƙarshe a ɗan karkatar da ita don a samu dora mutane kan wani abu daban ba gaskiyar ba wabihi ya dole na shi suke hukunci mutuwa bin sallallahu alaihi wasallam sunan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama fi hadisin alim da abbas inda yake azu hadisi da aka ruwaito daga abdamin abbas wattar kebu yadda aka kawo aka ce liman halaka na ummatun ya dullu ala killati yana nuna cewa ba yawa ne da su ba wa fi sayi haini ya zo abu hari da musulun da za a fito min ummati ka'imatan bi amrillahi la ruhun man halafa ma ta ta amrullah ba lalle a koyaushe za a samu wasu cikin al'umma a cikin al'umma muhammadiyya da suke tsaye da lamarin Allah duk yawan wanda za su saba musu haka din ba zai hana su tsayawa tsayin daka a wajen biyayya da tsarin Allah ba wanda duk ya saba musu ba ba zai cuce su ba ba su damu ba kowaye ma zai bari ya bari mansure suna nan akai har lamarin Allah ya zo suna haka kuma wannan ayar tana cikin hujjoji akan zamowar ijma'i hujja tunda Allah ya ce a koyaushe za a sami masu tafiya akan gaskiya ashe kenan in aka sami ijma'i daga al'ummar musulmi to lallai akwai waɗannan masu tafiya a cikin akan gaskiyar a cikinsu ya zama kenan ashe ijma'in nan daidai ne wannan zai na kazzabu الذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون wayannan da suka kalku karyata da ayoyin Allah alqur'ani suka karyata da qur'ani min ahli makka to garin daga mutan makka da wani su sanasta dirjo da sanazanin su istidraj nastadnihim ila alhalak za mu dinga jawo su kusato su zuwa halaka kalilan kalilan da kadan kadan daga inda ba su sani ba to za a ce musu shigo shigo ba zarfi suna shiga suna shiga har a karshe a kama su ta inda ba su san ma yura da bai abinda ake nufi da su ba wa zalika wannan ko an tawatura ni'ami alaihim jirantuwar ni'imomin wato bi an ta tawataran ni'amu alaihim ta fuskar cewa ni'imomi su ta zuwa ba kakkautawa gare su komai na su kai musu yake komai kai musu yake ta yi zunnu an na halittu min Allah su dinga ɗauka cewa ai Allah ne musu ludufi ya sa ƙoha da yake sun cancanta lima'anar fim don wani dalili da ke tare da su su dinga ganin ai dan sun iya tsari ne ko dan suna yin komai na su daidai ne Eh, duk wanda ya ga lamarinsa ya cika to ya duba Allah Allah ne ya cika masa ba wani tsari nasa ba wata dabara ta sa ba wani komai nasa ba sai zadoni ma ka mishil gayi wannan ya sa su kara kutsawa a cikin bata hatta hikka alaihim kalimatul azab har kalmar azaba ta wajaba a kansu wa umli lahum وأملي لهم إن كيدي متين wa umli lahum zan musu a jinkiri a a umhiluhum zan musu jinkiri umhiluhum zan musu jinkiri lil zadu isra don su kara zunubi ana kai musu jinkiri ne don kawai su kara zunubi ya zama ba su da mafita wajen Allah ba wai ana yi musu jinkiri ne don alheri ga kawunan su bayan da Allah ya faɗa mana a suratul ali imran wa la tazanna allazina kafaru annama wa la tazanna allazina kafaru annama numli lahum hayrul amsim ba innama numli lahum ko hayrul amsim innama numli lahum liyazdadu isran inna kai dai hakika irin ruko na a hazi irin rukon da nake yi ga irin masu saba min wa'annan matin mai tsanani ne shadidun mai tsanani ne layi ku ba a iya jure masa أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين awalam ya tafakkaru yanzu su din ashe ba sa tsayawa su tunani kai alamu su gane ma da sahibi min jinna ba raunin hankali ga wannan mutum da yake nuna musu Allah a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake ta kiran su zuwa ga Allah ba haka ya afku bane dan raunin hankali a wato in huwa shi bai zamo ba illa naziru sai ko mai gargadi ne mu bi mabayyanin gargadi warihul inzari wanda gargadin sa yake a fili biya sula fa ala inda duk abin da zo da shi duk mai hankali zai yadda ya karba ba abin da zo da shi duk abin da zo da shi ba abin da yake ya buyar ga mai hankali awalan yanzu انظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله وما خلق الله من شيء وأنا عسى أن يك- أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون awalan yanzu yanzu ba su duba bane ya zarar tidalin duba na kafa hujja في ملكوت السماوات والارض a cikin mulkin samai da kasai mulki mal azam mulkin su mai girma wa ma'ana kallah min shayin da abinda Allah ya halitta ko menene min razati daga dangoki alisila in wasu ruwa wanda iyakan ce ta ba zai yiwu ba sai ta dullu bi zalika suka ba wuce da wannan alaƙar sani bisa ikon mahalicin wannan abubuwa wa dani ya ce da zama wasa maka da ce min jihatin shatta ta bangarori daban-daban akwai bangarori daban-daban da kome yake nuna cewa Allah ne iko ne kome yake nuna cewa Allah maka da yake ne wal istifhamu fil mawdi ayni li ta'jil min halil mukazzibina a istifhamin a waje bin da can awalam ya tafakkaru da kuma awalam yanzuru dan nuna mamaki ne ga daga halin masu karatawar wata madihim alal gaflati a ko wata madihim fil gaflati da irin yadda suka zo dan a tsori suka zarce a cikin rafkana wa an asa ba sa tunani ne fi an asa a cikin cewa ya kusata lamarin da sha'anin ya kusata an din muhaffafa ce daga sakila annahu ne asa an yakuna kad kitalaba ajal abu ne a kusa a ce ajalinsu ya matso kusa mutum ya kokarin sanin gaskiya ya kokarin binta don ta yi wannan ita ce damar da yake da ita ta ƙarshe ta yi yana ganin gobe-gobe kusa amma ba da shi za a yi goben ba don ya san gaskiya gaskiya ce kuma yake tsayawa binta da me yake hangen zai tsira an bayan ku an faɗa gaskiya ita take tserar da bawa a lahira ba wani abin da ke tserar da bawa a lahira in ba za wasa akan gaskiya a rayuwarsa ta duniya ba a fai mutu ku fara a ce sun mutu kafirai fai siru ilan naris koma zuwa ga wuta koma wadda har abada ba fita a afala zuru haza ai ba sa tunani a cikin wannan fai ba da ru'ilal imani in ya so su gaggawa ba da gaskiya bari ai hadisi ba da wuri mini in duk wannan bayanin da ake musu abinda qur'ani ya zo musu da shi bai isa su ba da gaskiya ba to me za a kawo musu su ba da gaskiya wata da wata magana ne za su ba da gaskiya ba da hu bayan qur'ani idza lam yu'minu bihi matakal basu imani da shi ba wa huwa nihayatu fil bayani alhali qur'ani shine karshen bayani shine karshen fasaha من يؤمن الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يأمهون man yulilla wanda Allah ya nufi da shi fala hajjala ba wanda ya sai shirye shi kal ilati lima takaddam wannan kamar dalili ne ga abin da ya faru a su wannan abin da ya hana su sai tunanin Allah bai nufi shirye da su ba Allah ya nufi da su ne wanda ko da Allah ya nufi da shi to an sai dai ka zira masa ido ba ka da wata hanya da za ka bi ka fit da shi wani zaro za mu kyale su ya mahun suna dimauta fi duga ne ma cikin shishigin su da tarar da duna suna kai ka wata ayyuran dan dimauta ya tsalo naka يسألونك عن الساعة أيان مرساها وإنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتا يسألونك كأنك حفي عنها وإنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يسألونك متاني سنة يويت تنبيك عن الساعة لغتاشن القيامة التي يموت جميع الهلائك فيها sa'ad da baki ɗayan halitta za su mutu waje yau mai gabata ita ce zuwan ranar alkiyama ayyana mursaha yaushe ne ne za ta tabbata mata su butu ha yaushe ne tabbata ta wako ha yaushe ne za ta afko sai ne da su ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam inna ma ilmuha inda rabbi sanin ta hakika sanin ta yana wajen ubangiji lam yudli alaihi adamin halki Allah bai zanka da wani ba a cikin halitta akan wakacin tashin alkiyama la jalliha ba wanda ya sai bayyana ta la yusuru amraha ba wanda zai bayyana lamarin ta lokaci a wakacin da ta zo ai bi wato a wakacin da ta zo illa huwa in ba Allah ba awal ma'ana akwai abin da ake nufi alhafa'u biha buyanta mutamirun ala ghairihi wani wani Allah yana nan sa kiyama ta buya gare shi ila wakati yi wukuya har zuwa lokacin da za ta afko wasu malaman da yawa suka ce wannan bai hana ake manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi komai ba da zai afko har zuwa ranar alkiyama amma ko ba a yi masa izinin ya bayyana ba ne yadda yake ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a cikinmu ya mana wa'azi ya faɗa mana duk abin da zai abu tun daga wannan matsayin nasa haƙi zuwa ranar alkiyama kuma ubangiji yana faɗa wa Allah makama lam takun ta'alam ma mausuliya ce ta nuna umumi ba wanda ya sai bayyana ta wato lokacin ta sai ko shi ubangiji awil ma'ana asbabu ha mutamirun ala gari ila ga tubuya saboda ta'a aljama ta yi girma ta yi girma ta sama ta lari a samai da kasai alal mala'ikati bisa mala'iku wasu kalaini da nauya biyu mutane da aljanu da hauliha don ban tsoron da ke cikinta ya ta ku sa aljama ba za ta zo muku ba illa bakata sai ko ba ku zato ba kwatsan mata sanda kun fi kowa rafkana daga gare ta sannan ne za ta zo fujatan ba zato ba zamani ya tsalo na ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam suna tambaya ka da ya ce wato ka kare musu bayani yaushe ne ne za ta zo ka na kafi a kai ka ce kai ne isa matuka ne a wajen tambayo ko bincike daga gare ta har ta alimta ka tsaya tsayin daka ne kana ta bincike kana ta bincike har ka gane har ka santa a ka ce to mutum ya za bincike ma yaushe ne tashin alkiyama me wannan zai amfana da shi in yau yau din na aka tashin aljama in dai ka shirin ka shirya zuwanta to kai ka rabauta in nan da shekara dubu dubu dubu dubu ba za a tashin aljama ba in dai baka shirin ta ba ka yi hasara shi yasa ai muhimmin abu tsayawa a yi tattalin zuwan sa'a alkiyama shine muhimmin abu amma ba wani abu sanin yaushe ne ba ba sanin yaushe ne ba to wurin na ma'ilmuha inda Allah ke ne da su ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam sanin yaushe ne sa'ar jama za ta zo ya tabbata wajen Allah Allah subhanahu wata'ala shi ya san yaushe ne sa'a alkiyama za ta zo walakin na aksarin nasi sai dai da yawa daga mutane la yu la alamuna ba su da sani ba san wannan ba to an kawo rubayin ko walla amri kullu nafsi mafi yawan mutane wato ba sa gane wannan cewa sanin sa aljama a mai da shi ga Allah tabaraka wa ta'ala a mai da shi ga Allah tabaraka wa ta'ala abinda yake kan bawa da ta tattalin zuwan sa aljama ya ta tunanin me zai ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat ya ayyuhal ladzina taqullaha wal tanzur nafsum ma tsabtamat ligadi a koyaushe rai ta tunanin me ta tanada ne don zuwan tashin alkiyama me rai ta tanada don zuwan tashin alkiyama shine babban abu to Allah azurta mun